لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kan da tattarwar mu a wannan masallacin na musu da da'awaci wal irshad domin ci gaba da karatun wannan littafin namu na sunan abi dawud yau muna 24 ga watan zulhijja hijira daga makka zuwa madina 1446 shekara miladiya 2025 wannan shine darasin mu na 35 a cikin kitabus salah kafin mu ci gaba taken karatunmu na yau shine idza kunta fi kulli al-umuri mu'atiban sadiqaka lam talqa alladhi la tu'atibuhu fa'ish wahidan awsil akhaka fa innahu muqarifu dhanbin marratan wa mujanibu ana gaba sai yace ومن ذا الذي ترجو ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه wannan baitin wanda yake shahararri har ma ya kasance wani karin magana ga larabawa don saboda mahimmancinsa kuma wannan baitin idan ka fahimce sa ka rike sa akan ka kai amfani da shi a rayuwarka to za ka kare da kowa lahiya ya ce idan kun tafi kullum umuri mu'atiban sadiqaka lam talqa alladhi la tu'atibuhu yace in dai har kai ka kasance a cikin komai da an maka lahi karami da babba kawai sai kai ta fada kai komi ko da cikin fada ne kake yace to ba za ka samu abokin da wataran za ka rasa abokin da ma za ka ma fada ma'ana a ɗabi'ar mutane suna kyamar mai mi suna kyamar mutum mai yawan fada wannan shine kenan shine yace idan ka kasance mai yawan fada to wataran zaka ma rasa abokin da zaka yi masa fada sai a yake cewa fa'ish wahidan awsil akhaka fa innahu muqadifun dhanbun marratan wa mujanibu kai abota da dan uwanka ka zamna da dan uwanka tare da maka san da cewa wataran zai maka laihi wataran kuma ya nisanci laihi dama ɗabi'a ɗan adam kenan wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu bani adama khata ko khata'in ɗan adam gaba ɗayan su masu kuskure ne kenan yace in dai har kana so ka samu aboki wanda baya kuskure to ka zauna ma kai kadai in kuma ka ce sai ka zauna da wasu to ka san da cewa wataran za su maka laihi wataran su ne wataran su daidai sai ce wa man dalladhi tarda sajayahu kullaha kafa bil mar'i nablan an tu'adda ma'ayibu wane ne ya isa a ce baya baya da laihi daidai kawai yake da yace ai ya ishi ma abun alfahari ga mutum ya ishi daraja ga mutum a ce laihinsa kaɗan ne ana iya kilge laihinsa yanda yan uwa masu girma a takaice dai abinda wannan yake nuna muna duk yanda muke zama da mutane to dole sai sun yi mana lahi wata sun yi mana daidai domin ɗabi'ar su ce da haka mu kasance masu haƙuri da waɗanda muke zama tare da su Allah maɗaukakin sarki cihi yake cewa idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim kace Allah yace wanda ma kake da adawa tare da shi ka zamna da shi kawon masoyi to ina ga wanda yake dan uwanka idan an ce makiyinka ma ka zamna da shi kawon masoyinka to ina ga masoyin naka sai Allah ya ce idfa billati hiya ahsan mutun ya munanta maka kai mai dami shi da abin da yake mafi kyawu wannan abu ne wanda yake mai wahala amma in Allah ya siffanta ka da shi to za ka rabauta na fatan Allah ya ba mu ikon haƙuri da waɗanda muke zaune tare da su a yau za mu tashi tafri'u abuwabis suturati rarrabewan babubukan da suka yi bayani akan sutura za mu gani babu bukani masu yawa ƙarƙashin sutura wanda za ku ga a cikin wani littafi babu guda kawai ake masa da kun wani littafin sutura kawai ta sallah bayani ne mai yawa a ciki hadisai ne masu yawa a ƙarƙashin wannan mala ya ce babu ma yasturul musalli babu mai bayani akan abunda mai sallah zai yi sutura da shi daidai gwargwadon abin da ya kamata ka sa sutura abin da ake ce ma sutura a wajen sallah shine abin da za ka sawa gabanka don ya kare ka daga masu wucewa ma da ya ce hadisi na farko haddasana muhammadu ibn kasirin al'abdi haddasana isra'ilu an simakin an musa ibn talha an abihi talha ibn ubaidillahi qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جعلت بين يديك مثل مؤخرة الرحل إذا كسنيا أقبانك kwatankwacin bayan surdin raƙumi an gane ko shine mu'akharatir rahli raƙumi yana da surdi wanda akan shi ne ake hawa to surdin raƙumi yana da tuntu guda biyu kamar haka yake misali ga nan za ka zamna nan shi ne mu'akhara bayan surdin nan kuma inda tuntu ɗan ƙarami shi ne gaban surdin kenan kwatamukacin bayan surdin raƙumi idan za ka yi sallah manzo Allah ya ce ka sanya sa in ka sanya sa fala ya duruka man marra baina yadaika ba zai cutar da kai ba wanda ya wuce a gabanka haddasa al-hasanu بن علي حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال آخرة الرحل عطاء يتي أبن أكي تما آخرة الرحل كوم آخرة الرحل ذراع فما فوقه shine abin da ya kai tsawon zira'i har zuwa abin da ya sama kina abin da wannan hadisi ke nunawa idan za ka yi sutura abin da ake so ka yi sutura da shi ya kasance alal akalla tsawonsa ya yi tsawon zira'i zira'i shine daga gwiwar hannu zuwa meke da suna kamin a kai tahin hannu tsawon na shi ake ce ma zira'i to tsawon abin ya kasance haka shine mafi karanci zuwa abin da ya sama kenan حدثنا الحسن بن علي حدثنا ابن نمير عن عبد الله بن نافع عن عبد الله عن عبيد الله عن نافع بن النافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد وزع الله يكسنتي إذا زيهتا أرانا العيد أمر بالحربة ينا أمرني دا الحربة ونئن كرم ماشيين وزع الله صلى الله عليه وسلم فتوضع بين يديه سيأسن ياشي أقبانسا فيصلي إليها سيمزع الله يسلى أبايا ونن دم ماشي wannasu wara'ahu mutane su kuma suna bayansa wa kana yaf'alu dhalika fi safari kuma ya kasance yana aikata haka a cikin balaguro famin thamma ittakhadha al-umara'u daga wannan lokacin ne a sarakuna su ma suka riki wannan kin wannan al'adar ta tahiya da mashi duk in za su tai wajen idi sai su biya da mashi wannan mashin sai a daka musu shi a gaba kenan dai sun samo shi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maliki haddathana hafs ibn umara haddathana shu'batu an awn ibn abi juhayfa an abihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salla bihim bil batha'i manzon Allah ya musu salla a batha wa bayna yadayhi anazatun a gaban shi kuma akwai anaza anaza wani me yake da suna wata 'yar sanda ce daga ke ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wadda take kaman mashi az-zuhra raka'ataini ya sallaci az-zuhr raka'a biyu wal 'asr raka'ataini la'asar ma raka'a biyu yamurru khalfa al-'anazati yana bi gaban wannan sandar al-mar'atu wal himaru mace da jaki duka suna bi a takeicen wa masu girma wannan babin hadisan da suka zo suna bayanin alal akalla abinda za ka yi sutura da shi ya kasance tsawonsa bakin zira'i ne zuwa abin da ya sama to za mu gani a nan gaba abin da bai kai zira'i ba ya halatta a yi da shi ya halatta ka yi tarase tare a gaban ka ka yi sallah da nuhin wai sutura ce an gane da kyau ko za mu gani a nan gaba mala yace babul khatti ga ma wurin na ashe babul khatti idan lam yajid asan babu mai bayani akan shin ya halatta mutum yayi zane a gaban shi ga ƙasa idan bai samu sandar da zai sawa ba a matsayin sutura حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا إسماعيل بن أمية حدثني أبو أمرو بن محمد بن حريث أنه سمع جده حريثا أبو أمر ياجي كاكنشي كوكما كاكنشي ياجي أنه سمع جده ياجي كاكنشي حريثا wanda ake ce ma Hurayth yuhaddithu an Abi Hurairah yana bada labari daga Abu Hurairah wanda kakan nashi tabi'i ne anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala akan cewa manzon Allah ya ce idza salla ahadukum idan dayanku zai yi sallah falyaj'al tilqa'a wajhihi shay'an to ya sanya a gabansa wani abu fa in lam yajid idan bai samu ba falyansib 'asan to ya dasa wata sanda ashe kun gani suturan ma ana gabatar da sanda ana gabatar da abun da ba sanda ba domin ita sutura abun da aka yi so shine abun da zai liƙe ka an gane da kyau ko yanzu wanda zai zo ya sallah a nan ya yi cikar sutura wanda zai zo ya yi a nan niyan ya yi shi kuma wanda zai aza katakon nan wanda shi kuma zai aza katakon nan ya yi wanda zai aza sanda ana gane da kyau ko duk lokacin da ka suturta duk lokacin da abin ya yi faralar ta karuwa kina idan mutum bai samu abu mai kabiri ba ko mai girma to ya sanya sanda fa illam yakun ma'ahu asal idan bai kasance tare da shi ba akwai sanda falyakhtut khuttan to yayi tarasi ma'ana yayi zane yayi zane a gaban shi thumma la yadurruhu ma marra amamahu bayan wannan duk abin da ya bi a gabansa ba zai cutar da sallarsa ba wannan hadisin da'ifi ne bai inganta ba حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا علي يعني ابن المديني عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن أبي محمد بن أمر بن حريث عن جده حريث رجل من بني عذرة دكاكنت حريث ونيني دكتكين mutanen banu uzra an abi hurairata an abil qasimi sallallahu alaihi wasallam daga abu huraira ya rawaito daga baban qasim shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala yace fa dhakara hadith al sai ya ambaci hadisin nan na zane a gaba idan ba a samu abin yustura da shi ba qala sufyanu sufyan yace yana nuna sufyanu thauri lam najid shay'an na shuddu bihi hadal hadisi sufyan ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi ne ya ce ba mu samu wani dalili da za mu iya ƙarfafa wannan hadisin ba na cewa a yi zane walam ya ji illa min hadal wace kuma hadisin bai zo ta kowace huska ba in ba wannan ba ƙane ya ce ƙulturi sufiyan sai na ce ma sufiyan innahum na fihi kuma ku mutane sun samu saɓani game da wannan hadisin an gane da kyau game da shi wannan muhammad kin wanda ya rawaito hadisin fatafakkara sa'atan yace sai yayi tunani kadan sun makala sannan sai ce ma ahfazu illa aba muhammad ibn amr ni abunda na haddace abu muhammad bin amr ne ba muhammad bin amr ba an gane da kyau ko kenan sun yi sabani ne a wajen shi muhammad bin amr kin a takamamman sunan nasa wanda wannan sabani yana daga cikin abin da ya shayo raunin hadisin qala sufyan sufyan yace qadima hahuna rajulun ba'da ma mata isma'il wani mutum yazo anan bayan isma'il ya rasu bin umayya fa talaba hada shaykha sai ya nemi wannan malamin shine aba muhammad hatta wajadahu har sai da ya same sa fa sa'alahu anhu sai ya tambaye sa game da wannan hadisin da ya ji labarin an ce shi ya rawaito sa fakhalata alaihi sai ya cakuɗa hadisin bayan da ma ya faɗi sa a can farko ba yana ɗaya daga cikin abin da yake sa hadisi ya rauni shine idan ya kasance an samu alkhaltu a cikinsa saɓani a wajen riwayar daga mutum guda kuma yana ɗaya daga cikin wataran abin da yake samun wasu daga cikin malumai idan suka tsuha to iliminsu yana rauni sai ya kasance suna sa hadisan da suka haddace ana cikin juna قال أبو داود أبو داود وسمعت أحمد بن حنبل ناجى أحمد بن حنبل سئل عن وصف الخط أن تنبيس جمدا صفر الخط an gane da kyau ko shi zanen nan da aka ce mutum yayi in bai samu sutura ba ya zai domin ahmad bin hanbal yana ɗaya daga cikin malaman da suke ganin halaccin yin zane an gane ko baka samu abin da zaka sa sutura ba to sai yi tarase to wannan tarasan wannan zanen da zaka yi an tambayi sa ya ake yin sa tsaye ake yin sa ko kwance ake yin sa ko kurwa ake yi an gane da kyau ko na'am yace faqala sai sai ahmad bin hanbal ya ce haka da ardan mithlal hilal za ka yi sa a kwance kamar jinshirin wata an gane ko ma'ana za ka yi shi haka ana ganewa shi ne ma'anan ardan kinan a kwance mithlal hilal kwatankwacin jinshirin wata kala abu dawud abu dawud ya ce wa sami'tu musaddadan kala na ji musaddada yana cewa kala ibn dawud al-khattu bituli ya ce ibnu dawud ya ce alhattu bituli ma'ana shi zanen nan da tsawo ake yinsa kun san a larabci akwai abubuwa guda biyu akwai al'ard akwai attul al'ard shi ne ka yi zane a kwance attul shi ne ka yi shi me ka yi shi a tsaye an gane ku kenan kun gaske aka samu su malamai kuma suna ganin zanen ya za a yi sa a tsaye za a yi sa maimakon a kwance قال أبو داود أبو داود يتي وسمعت أحمد بن حنبل ناجي أحمد بن حنبل وصف الخط غير مرة يا سفا تزاني بما سو قدابا فقال سيتي هكذا يتي هكا يعني إنا نهم بالعرض أكونجي حورا دورا an gane ko hauran dauran haur shine tahiya daur shine komowa ma'ana kaje ka komo haka za ka yi zanen mislal hilal kamar shinshirin wata mun'atifan da yake a karkace shine mun'atif ay mun'arij mun'arijan kenan za ka yi shi haka sai ka komo jayid wannan hadisin bai inganta ba amma duk da haka kuma ahmad bin hanbal a ra'ayinsa ba ma shi kaɗai ba an ci hada al'imamu al'auza'i shi ma yana da wannan ra'ayin domin al'imamu ahmad bin hanbal yana ɗaya daga cikin mazhabarsa al'amalu bil hadithi da'ifi idan lam yarid hadithan sahihan fil mas'ala am qawlun min aqwali as-sahaba yana daga cikin mazhabar imamu ahmad bin hanbal shi yana ganin halaccin yin aiki da hadisi da'ifi in babu hadisi sahihi ko magana daga cikin mangunin sahabbai a cikin mas'ala ba a samu magana daga cikin maganganun sahabbai ba da suka nuna za ka yi zane in babu mi in babu sutura kun babu hadisi sahihi akan haka to an samu hadisi da'ifi to shi a ra'ayinsa aiki da hadisi da'ifi ya yi aiki da wata magana ta wani malami wanda ba sahabi ba ba san ko ana gane da kyau ba tunda mafi yawancin hadisi da'ifi ana daga cikin abin da ke sa a same shi jingina wani malami zai tsammanin maganar sahabi kaza maganar manzon Allah ce to in yi jingina ta ga manzon Allah sai a ce mi sai a ce bata inganta ba da ifiya ce alhali kuma ya jingina ta ga sahabi ta zamanto mi sai ta zamanto ta inganta to shi yasa shi mazhabi na Imam Ahmad bin Hanbal wannan yana ɗaya daga cikin wuraren da ake kama mazhaba ta Imam Ahmad bin Hanbal amma in ba shi ba a cikin mazhabobin nan babu mazhaba wadda ta yi riko da sunna kawo mazhaba ta imamu ahmad bin hanbal domin shi riko da sunan ne ya sama ce a yi aiki da hadisi da ifi an gane da kyau ko don saboda shi da bai ce a ce a ce ga hadisi kuma an rin shayar da maganar wani malami akan me akan hadisi mu karanta hadisi na karshe sai mu gani sauran malaman su kuma ya suka ce حدثنا عبد الله بن محمد الزهري حدثنا سفيان بن عيينة قال رأيت شريكا صلى بنا في جنازة na ga sharik ya muna sallah a mai yake da suna a cikin wata a sallah ta gawa al'asar lokacin la'asar fawaza akalansu watahu bai na yadaihi sai ya dora hularsa a gabansa ya'ani yana nuhin fi faridatin hadarat lokacin da sallar farilla ta halarta sun zo jana'iza ne bayan an kare sallar jana'iza sai kuma lokacin wata sallah yayi yana nuhin sallah ta farilla imma la'asar ko magariba sun da lokacin la'asar ne ake jana'izar to da za su yi sallar shine sai ya ɗauko hullarsa ya aza a gabansa don ta zamanto ne don ta zamanto sutura a gare sa wannan hadisin sahihi ne kenan kun ya nuna ya halatta mutum yayi sutura da mi da hullarsa kun ga falalar yawo da hulla ko musamman in irin hullar nan ke kube in ji hausawa mai dan girman na kun ga ita za ta yi muhimmanci amma in taɓa ni ka ji hadisi ce magani ba ke taɓa ni ka ji hadisi ta malam biliyami ta jan ƙasa in ita ce kun gani ba za ta yi sutura da kyau ba a takaicin wa masu girma malamai sun yi saɓani harshen wannan hadisin da ifi na yin zane in babu sutura ana aiki da shi ko ba aiki da shi mu gani imamu ahmad bin hanbal ya ce za a aiki da shi amma malik da masaba ta shafi'iyya su sun ta yi akan cewa ba za a yi ba ba za a yi aiki da hadisin ba nan saboda bai inganta ba kenan in baka da abin da za ka sawa ga sutura a suturar ka to kada ma ka ba kankana wani yin zane an gane da kyau ko don ba za ta amfani ka ba wallahu ta'ala a'lam to ku mi ra'ayinku a yi zanen ko kuma ka a yi zane a in kana da hula ka dora in kana da hula dora hula ka yayi to zanen irin su da yake da suna su o'o ne da ba su sahulla to ya za a yi wannan shi ne kenan a ga wata shawara takalminka ko akwai mai yawon zuwa takalmi su a dacin akwai wanda ba su da takalmi na tsananin talauci ba ma takalmi ba wani zanen da ma za a sa yana wahala balle takalmi to shi yasa su wannan musu ma kazancin takalmi ba amma mu yanzu takalminka kana iya musamman ma ka dora guda akan guda sai kaga sutura ta yi wallahu ta'ala a'lam babu salati ila rahila babu mai bayani akan sallah a bayan dabba ma'ana kana da taguwa sai ka sanya ta gaba kayi sallah ta kasance maka sutura ya halatta حدثنا عثمان بن أبي شيبة ووهب بن بقية وابن أبي خلف وعبد الله بن سعيد قال عثمان حدثنا أبو خالد حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بعيره manzo Allah ya kasance yana sallah sai ya sa taguwarsa ta kasance masa sutura wannan ki ne ki nuna halaccin ka sa dabba ta yi maka sutura amma daga cikin dabbobin banda me jaki da me kuma da kare an gane da kyau ko su in kai da su to wannan kayan aikin banza ne wai laye da kare an gane da kyau ko kayan aikin banza ne wai wanke riga da gutsari wannan shine kenan su ba a sutura da su to maimakon dabba kuma yanzu abun hawa velonka ko motanka ko motarka malice babun idza salla ila sariyatin aw nahwiha aina yaj'aluha minhu idan mutum zai yi sallah a wajen ɗaya daga cikin gimshikai na masallaci to wani ɓangare zai sa gimshikin حدثنا محمود بن خالد الدمشقي حدثنا علي بن عياش حدثنا أبو عبيدة, أبو عبيدة الوليد بن كامل عن المهلب بن حجر البهراني عن ضباءة بنت المقداد بن الأسود عن أبيها قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عود ban taba ganin manzon Allah ba yana salla a wajen wani gimshiki na icce shine ud wala amudin ko kuma wani gimshiki na katanga wala shajaratin ko kuma wata ittanya illa ja'alahu ala janibihi al-ayman face ya sanya wannan gimshikin ko katangar ko icce a ɓangarensa na dama awil aisari ko kuma ɓangarensa na hagun wala ya sumudu lahu somdan baya sanya sa gaba kawan mai bauta masa shine abin da yake nihi wala ya sumudu lahu somdan ai la ya ja'aluhu tilka a wacihi hadishin wannan ko ba a ce maka da yishi bane amine ne abinda an ce ayi sutura in ba da wauta ba kuma ya za a ce ban san ko kuna in kun gane mu hadisin yanda yace yanzu kai ne ka zo masallaci yanzu kana so kai sallah kusan gimshikin ka wai a'a yanzu in za ka yi sallar ka koma can wajen dama nan haka sai ka sa gimshikin hannunka na dama ba za ka sa shi a gaban ka ba kenan bai zama sutura ba bai zama sutura ba domin in kana nan ne yawa ga katanga ba sutura ba ce gare ka amma in kana nan waga katanga mai ce gare ka sutura ce gare ka za mu gani masafar da tsawon abin da ake so a samu tsakaninka da kai da abin da yake sutura gare ka wannan hadishin da a ce ya inganta da yana ɗaya daga cikin abin da mustashirkun suke buga dalil da su akan cewa musulmai sun ce ba a bautar gumki amma su kuma sun zo suna bauta ma ka'aba an gane da kyau ko to wannan shine kenan to amma mu kuma ka'aba muke bauta ba mi muke bauta ma ubangijin ka'aba su kuma masu gumki in suna bautarwa suke bauta ma a ran suwa suke bauta ma al'umuru bi maqasidiha innamal a'malu binniyati shi yasa Umar idan yazo a wajen Hajarul Aswad in ya sumbace sa sai ce inni la'alamu annaka hajarun لا تنفع ولا تضر لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك إن يسبنتي dutsen sai yace na san da kai dutse ne fa baka anwanarwa baka cutarwa ba ma dan naga manzo Allah ya sumbace ka bane da da ma zan sumbace ka wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam malai ce babu salati ila almutahaddithina wan niyami babu mai bayani akan sallah a wajen idan aka ce ila yana ɗaukar wajen kuma yana ɗaukar kasa abu gabanka ana gane da kyau amma tun da babin sutura ne ana nuhin kasa su a gaba babi mai bayanin yin sutura da mutanen da suke hira ko wanda suke kwana kun san da ya halatta kai sutura da mutum an gane da kyau wannan shine kenan to wanga zai nuna mana har ya halatta kai sutura da mutanen da suke hira mutum na zauna hira sai ka yi sutura da shi ko kuma yana kwana ka yi sutura da shi ka yi sallah a bayan shi حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي حدثنا عبد الملك بن ابن محمد بن أيمن عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق أمن حدثه عن محمد بن كعب القرظي قال قلت له نتي مسا يعني li'uma rabni abdulaziz yana nufin ya ce ma umar bin abdulaziz haddithni ko haddathani abdullahi ibn abbas abdullahi bin abbas ya bani labari annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam akan cewa manzon Allah kala ya ce la tusallu khalfan na'imi kada ku yi sallah a bayan wanda yake kwana walal mutahaddithi ko kuma wanda yake cikin hira hasan kuma hadisi ne mai kyau kada ku yi sallah bayan mai mi mai kwana ko kuma bayan wanda yake zaune ne yake kawai yana hira shi to sai dai kuma an samu hadisi sahihi wanda ina tsammani ma ya zo ɗaya daga cikin bukhari ko muslim akan cewa manzo Allah yana sallah da dare Aisha tana mi tana gaban shi bayan ma Aisha an samu ina tsammani bayan Aisha akwai ɗaya daga cikin matan manzo Allah ina tsammanin Ummu Salama ce ita ma ta bada labarin haka manzo Allah na sallah tana gaban shi kuma a kwana to kuma anan manzo Allah yace kada ku yi sallah a bayan mi a bayan mi mai kwana ya za a yi a haɗa wannan hadisin hadisan guda biyu idan mu kuma ba akwai ka'ida da muke yawan kawa in mun ka irin wannan daga cikin qawaidul jam'i bainal adilla ƙa'idodi na haɗa dalilai wanda suke a zahiri kamar akwai cin karo suke cewa idan na hannabiyu sallallahu alaihi wasallama an shay'in fakhalafahu bi fi'lihi fayakunu al-fi'lu al-mukhalifu sarifun lin-nahyi min at-tahrim ila al-karaha idan manzo Allah ya hana ayi wani abu sai kuma aka samu shi ya aikata irin wannan abu to aikin nan na manzon Allah yana nuna abin can da ya hana ba haramun ba ne makaruhi ne ba san ko an gane da kyau ba mazala ya ce kada ku yi sallah bayan wanda yake kwana kai tsaye kuma annahu ya kadi tahrim in manzo Allah yake kada a yi kai tsaye haramun ne to amma yin su sai nuna ba haramun bane sai ya nuna cewa a makruhi ne ba a so kai amma in kai babu wani laifi ana ganewa da kyau ko kenan makruhi ne kai sutura da wanda yake kwana ko kuma kai sutura da wanda yake yana zaune na hira amma kaga mutum na lazumi ko yana zaune yana karatun Qur'ani sashi kai sutura da shi wannan shine kenan musamman irin masallatai da babu gimshiki haka wallahu ta'ala a'lam mali ce babu dunuwi min sutrati babu mai bayani game da kusantuwa ga sutura idan ka sa sutura ana so ka kusanto zuwa gare ta daidai gwargwadon me zamu gani حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان أخبرنا سفيان حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وحامد بن يحيى وابن السرح قالوا حدثنا سفيان عن صفوان بن سليم عن نافع بن جبير عن سهل بن أبي حثمة تبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم معناه ta isar da hadishin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan cewa manzon Allah ya ce idza salla ahadukum ila sutratin idan ɗayanku zai yi sallah ga sutura ma'ana ya sa sutura a gaban shi falyadunu minha to ya matso zuwa ga suturar yayi kusa da suturar tasa la yaqta'u ash-shaytanu alayhi salatahu domin kada shedan ya katse masa sallarsa me ma'anan ya katse masa sallarsa zamu gani nan gaba qala abu daud abu daud yace wa rawahu waqid ibn muhammadin an safwana an muhammad ibn sahl an abihi an muhammad ibn sahl an annabi sallallahu alaihi wa sallam qala ba'dhum wasu suka ce an nafi ibn jubair an sahl ibn sa'd wa ikhtulifa fi isnadihi an samu sabani game da sanadin hadishin a ƙarshe dai hadisi ne wanda yake sahihi wannan hadisin shine dalilin da malamai suke cewa as-sutratu tamna'u istila'i ash-shaytan lil musalli sutura tana sa mutum ya mike suna tana hana ma shedan ya samu galaba akan mutum ya mutum ya ya rika yawan wasi a cikin sallah domin nan da manzon Allah ya ce idan mutum ya sa sutura ya kusanto zuwa ga suturar don kada shaidan ya katse masallama na suka ce ya katse masalla an yi wasu su lahu ya sanya masa wasu wasi a cikin wannan hadisin abu biyu muke fahimta na farko ko kasa sutura in dai har suturar tana nesa gare ka an gane da kyau ko to ba za ka samu fa'ida ta nisanta daga shaidan ba ta nisanta daga wasu wasin shaidan sannan kuma na biyu yana nuna mana ashe yin sutura wadda ta dace tana taimaka wa mutum a wajen natsuwa a cikin mi natsuwa a cikin sallah bil misali yattadhil maqal yanzu mutanen da suke sallah a can waje da mutanen da suke sallah a nan ciki suwa suka yi natsuwa a zahiri ko lana zawahir wallahu yatawalla sarair abinda cikin zuciya ba mu sani ba amma dai a zahiri masu natsuwa su ne wanda ba su ganin kowa duk inda ka wannan misalin sutura sai na tuna da hadisa ta majnunul laila wanda na taɓa baku ita mutane ne irin masu sallah a waje irin masallacin nan na waje suna sallah sai majnunul laila ya wuce sunan wani ne wani sha'in ne na jahiliya ya wuce a gabansu su kuma suna sallah yanzu an ƙare sallah an sallame can sai ga majnunul laila ya wuce ke sai aka tare su aka ce kai ina za ka tai kana biye da kare alhali kuma ga mutane suna sallah sai ce kai lokacin da na wuce kun ganni ya ce eh suka ce mishi imanan munanka ya ce kuma sallah kuke yi an gaya da kyau suka ce masa eh sai ce to ni wallahi ban gan ku ba law kuntum tuhibbuna allaha kama uhibbu layla lama ra'aytumuni ya ce da kuna son Allah kamar yadda nake son laila to da lokacin da zan wuce ku ganne ba domin ni son laila yasa da na ga karen laila ya kasance ba abun da nake gani in ba laila ba wannan shi da kenan wai mai taɓin hankali ne wai ba su ga amsa wannan shi da kenan malaki haddatan al-qa'nabi wal nufaili qala حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال أخبرني أبي أن سهل قال وكان بين مقام النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة يا كسنتي سكاني tsayuwar manzon Allah da alƙiblarsa mamarru anzin daidai gwargwadon biyawar mai yake da suna 'yar akuya ko kuma ɗan bunsuru shine a mai yake da suna al'anas ita ce al'unsa min al-ma'is qala abu dawud abu dawud ce al-khabru lin nufaili wannan hadisin na nufaili ne maimakon al-qanabi jayyid abinda wannan hadisi yake nufi yanzu manzo Allah in yana sallah ga suturarsa misali gashi nan ga suturarsa to tsakanin shi da shi da suturarsa idan zai yi sujada inda yar tumkiya za ta bi ta wuce ne ana gane da kyau ko tsakanin shi da shi da yake da suna suturarsa daidai gwargwadon inda yar tumkiya za ta bi ta wuce kenan wannan sai nuna ashe suturar ana so a mi a kusanto da ita a kusanto da ita wannan shi ne kenan wallahu ta'ala a'lam kenan yana da kyau mu yi kokari mu rika sallah a masallacin da suke da cikakken sutura shi sa yana ɗaya daga cikin shirin zama kasuwa an gane da kyau ko musamman in ba da wata larura ba domin masallacin nan kasuwa mafi yawancin su ya suke a bisa kan hanya ne suke babu sutura isassa akwai masalla akwai grand marché misali in zaka tai akwai wani rima bakin hanyar da za a yi sallah in za a sallar mata suna zazzaune a bisa kan bancicukansu suna hirarsu suna jiran ku kare sallar ku zo ku saida musu kuna majin hirarsu suna yi kun ji 'yan kasuwa sun wace da shahidu mai tsari yara wannan shi ne kenan na'am malai ce babu ma yu'marul musalli an yadra'a anil mamarri baina yadayhi umurnin da aka yi ga mai sallah akan cewa ya ture wanda zai wuce gabansa kun shi umarni ma ne aka ce umarnin da aka ma mai sallah ya ture wanda zai wuce a gabansa amma akwai sharaɗi na turewa fa za mu ga sharuɗa a nan gaba حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري عن أبي هريرة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للي مزع الله ياتي إذا كان أحدكم يصلي idan ɗayanku ya kasance na sallah fala ya da ahadan ya murru baina yadayhi kada ya bar kowa ya biya a gabansa wal yadra'hu mastata'a ya ture sa daidai gwargwadon iyawarsa fa in aba idan yaki akan cewa sai ya wuce duk da ana ture sa falyuqatilhu to ya yake sa fa inna ma huwa shaytani domin shi shaytan ne ba wai mutuna a shaytani ba a wata riwaya ta fassara fa inna ma'ahul qarin an gane ko domin tare da shi akwai alqarin kun gani shine arruwayatu tufassiru ba'daha ba'da da in ka fassara wannan hadin sai ka ce a wannan mutumin shedani ne an gane da kyau ko a ana nufin shedan ne ke mi ke turo sa shedan ne ke turo sa حدثنا محمد بن الألاء حدثنا أبو خالد عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إذا انتينكو زي صلى فليصلي إلى سترة تيي صلى أوجن سترة يسا سترة أقبانسا وليدن منها كما يكسو يبسو زواج سترة ثم ساق معناه سنسي قرارو معنى وانشان حديث دي قباتا حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي أخبرنا أبو أحمد الزبيري أخبرنا مسرة بن معبدني اللخمي لقيته بالكوفة يتناها أدشيني أكوفة قال يتي حدثني أبو أبيد حاجب سليمان حاجب سوني ما سسران كوفة an gane da kyau ko manyan mutane suna da hajib hatta manyan malamai ma suna da hajib a lokacin magabata ba kowa ke shigowa wurinsu ba lokacin da ya ga dama wannan shine shine hajib kenan hajib suleiman wanda yake mai tsaron kofar suleiman ne sai daga cikin manyan malumai qali ce ra'aytu ata ibn zaid al-laythi amma yanzu da irin wannan zaman ne wani malami sai a ce dan girman kai ne ana gane da kyau sai a ce masa dan girman kai kwanan nan ma ya faru da Sheikh Aminu Daurawa ko hafizahullahu ta'ala wani ya zo ganin shi wai dan bai samu ganin shi ba wai malamai sun koma kamar 'yan siyasa kamar yadda in za ga ɗayan shaka sai ka yi protocol shi ma malami sai ka protocol sai mu ce ka kai ka ma raina malamai baka san malamin sun yi ba 'yan siyasa daraja ai ka mai da malamai ba ai ka kama su da 'yan siyasa musamman 'yan siyasa zamanin hitsararru wanda su da iblis me yake da suna bambancin su kaɗan ne na kenan shi ne ya ce ra'aitu ata abna zaidin allaisi na ga ata a ɗan zaid allaisi qa'iman yana tsaye yusalli yana sallah fa dhahabtu amurru bayna yadayhi sai na tahi in bi a gabansa faraddani sai ya maido ni ya hana ni wucewa thumma qala bayan ya kare sai ya ce haddasa ni abu sa'idin al-khudri abu sa'idin al-khudri ya bani labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzon Allah ya ce man istata'a minkum duk wanda yake iyawa daga cikin ku Allah ya hula bainahu wa bain qiblatihi ahadun akan kada wani ya shiga tsakanin shi da al-qibla falyaf'al to ya aikata duk wanda zai iya kada kowa ya bi tsakanin shi da alƙibla to ya mi to ya aikata ana gane da kyau ko duk yanda za ka iya yi in ta kai ka zubda mishi haƙura zubda mishi haƙura jayyid malik haddathana musa ibn isma'il haddathana sulaiman ya'ni ibn al-mughira an humayd ya'ni ibn hilal qala qala abu salih uhaddithuka amma ra'aytu min abi sa'id zan baka labarin abun da na gani ga sa'id yana nuhin sa'idin al-khudri wa sami'tuhu minhu na gansa kuma naji daga gare sa kenan na gani a aikace kuma naji a fade dakala abu sa'idin ala marwan abu sa'id ya shiga a wajen marwan fa qala sai ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu naji manzon Allah yana cewa idza salla ahadukum ila shay'in idan ɗayanku ya yi sallah ko yana sallah zuwa ga wani abu ya sturuhu minan nasi da ya suturta sa daga mutane fa'ara da ahadun sai wani ya so an yashtaza baina ya daihi ya wuce a gabansa falyadfa fi nahrihi to ya ture kirjinsa shine falyadfa fi nahrihi ya ture kirjinsa an gane da kyau ko? amma a nan kun gani akwai akwai fa'un ashartiyya fa'un ta sharaɗi aka ce sai idha sai in lokacin da zaka sallar akwai mi a gabanka akwai sutura a gabanka sannan ne in wani ya zo zai wuce kai mi ka hana sa mafhumul mukhalafa kenan idan ba ka da sutura a gabanka wani ya zo zai wuce a gabanka kenan ba ka da damar ka hana shi ya ne ka hana shi ya wuce domin kai ka fara sabawa sannan aka saba baka wannan shine kenan kenan sai mala yace fa in aba idan yaki manzon Allah yace idan yaki lokacin da ka ture sa yaki da lalama falyuqatilhu to ya yake sa fa inna ma huwa shaytanun domin shaydani ne ke turo sa qala abu daud abu daud yace qala sufyanu sauri sufyanu sauri yace yamurru ar-rajulu ya tabaktaru baina yadayya mutum zai iya biyowa yana tahiya ta takama da nuhin zai wuce a gabana wa ana usalli alhali ina salla fa amna'uhu sai in hana sai wuce wa yamurru da'ifu amma mai rauni zai iya zo ya wuce fala amna'uhu sai in ki hana sa ma'ana in na masa ishara yake tsayawa sai in kyale sai ya wuce abinda wannan hadisin yake nihi da hadisin mai da suna matanikin da kuma magana ta sufiyanu sauri shine na farko sharaɗi guda biyu ke da kwai dangane da ka hana mutum ya wuce a gabanka in kana sallah sharaɗi na farko in ka sami in ka sa sutura a lokacin kana damar ka hana kowa ya wuce sharaɗi na biyu wanda zai wucewa ka lura an gane da kyau ko ka haƙarhin shi an gane da kyau ko ko kuma a ƙarhinka ya kai ga wanga in kan nausa masa kulli yana iya somewa an gane ma'ana mai rauni ne sosai domin shine abin da zamu fahimta a cikin maganar Sufyan sauri domin Sufyan sauri ya ɗaya daga cikin mujahidai kuma malumai masu ƙarhi kuma masu da'awa ya ce in na ga mutum yana nuna isa yana so ya zo ya wuce to nima sai in nuna masa isa in hana masa ya wuce amma in na ga mai rauni ne irin wanda ko mai yake da suna ko busa shi ne yana iya faduwa ya ce sai wace wannan in na hana masa ya ki wuce ya ki tsayawa sai in kyale sai ya wuce don saboda kan in ji mishi ana gane da kyau ko to kinan kwantarar kin kada ka ji mishi to kai kuma kai hankali kada a mi kada a ji baka wannan shine kenan a takaice dai uwa masu girma al'amari na sutura al'amari ne da manzo Allah ya kai makura sosai a wajen a wajen kula da shi mu shi ma wanga hadisin wanda zai kara ba mu tsoro mutane da yawa suna kuskure a wajen wannan kai baka sa sutura ba mutum zai zai wuce kuma kace ba zai wuce ba an gane da kyau ko irin wannan kawai ban kaɗe shi ka wuce an gane da kyau tunda shi ya saba kai abba ka so ka meke da suna a duk ka'ida ban kaɗe shi ka wuce kawai gobe kenan sai sa sutura babu ma yunha anhu min al-mururi bayna yaday al-musalli bayan wannan kuma akwai wani kuskure shine ana cikin sahu sai mutum ya zo dan ya je ya shiga cikin wani sahu kana biyowa sai wani ya tsaida ka yanzu wannan tsaidawar da ya Allah ta dace a malamai suka ce suturatul imami suturatul lil ma'mumi suturar liman ita ce suturar mamu in kana bayan liman duk wanda zai wucewa ya wuce fala ya turruka ba zai ba zai wani tasiri ba kuma shi ma wanda ya wuce baya da wani laifi kenan in kana wucewa cikin sahu wani ya tsaida ka kawai yi masa tsufi kawai ka wuce an gane da kyau zai gane darasi a cikin wannan in ma ya kaka da je masa kai jahili ba dauri ya wuce na'am malik ya haddasa al-qa'nabi an malikin an abin nadr maula umar ibn ubaidillah an busr ibn sa'id babu ma yunha anhu min al-mururi bayna yaday al-musalli babi mai bayanin hanawar da ake yi mutum ya wuce a gaban mai sallah حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي, إلى أبي جهيم يسأله يا أيكيس زوى أبو جهيم تنبيرسا ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم akan me ya ji daga manzon Allah filmar ribaila ya dayil musalli game da mai wucewa a gaban mai sallah faƙala abu juhaim sai abu juhaim ya ce ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce lau ya'lamul maru baina ya dayil musalli da a ce mai wucewa a gaban mai sallah ya san ma za alaihi me ke a kansa ai ma za alaihi min al-ithm me ke a kansa na zunubi lakana an ya kifa to da ya kasance ya tsaya har ya ƙare arba'ina arba'in khairun lahu shi masa alkhairi min an ya murra baina yadaihi na daga ya wuce a gabansa ƙala abun nadar ya ce la'adiri ni ban sani ba ƙala arba'ina yauman shin kwana arba'in ya ce au shaharan ko wata arba'in au sanatan ko kuma me yake da suna ko kuma shekara guda wanzu Allah ya ce da wanda zai da wanda yake wucewa gaban mai sallah alhalin yana da sutura da ya san abun da ke gabansa na zunubi to da ya kasance ya tsaya arba'in kwana arba'in ko shekara arba'in ko wata arba'in da shi ya yi masa alkhairi da ya wuce a gabansa wannan me yake nunawa izamu zambil mururi bayna yaday musalli girman lahin wucewa a gaban mai sallah Allah ka ba mu ikon kiyayewa to sai dai wata ran akwai larura kana so ka wuce an gane da kyau ko misali a ce an matse ka ne in na ce an matse ka ina nufin misali ko wani hutsari ko wani zawo ya koro ka in ka ce ka tsaya matsaloli ma za a samu ba matsala guda ba za ka yi kumiya kuma ka bata masallaci kuma ka bata wando to a wannan lokacin ya za ka in kana so ka wuce a sai ka yi kirdado ka yi hasashe da a ce zai aza sutura wannan mutunan da ina ne zai aza sutura shi in bai da sutura an gane da kyau ko to sai ka diba daidai a wannan wurin sai ka wuce shi kenan bakar laihin komi in kuma yana da sutura to dama wannan walillahi wa ni'ima ba za ka dai wuce ba ne a gaban mi a tsakanin shi da suturar sai dai ka wuce a bayan a bayan sutura wannan shine kenan a takaice wallahu ta'ala a'lam babu ma yaqta'u salata babu mai bayani akan abin da yake katse sallah haddathana hafs ibn umara haddathana shu'batu wa haddathana abdus salami bin mutahhirin bin mutahharin wa ibn kathirin al-ma'ana ma'ana dai dukan dukkan su sun bada labari anna sulaiman ibn al-mughira akhbarahum sulaiman bin mughira ya basu labari an humayd ibn hilal an abdullah ibn samit an abi dharr qala hafs qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yace manzon Allah yace yaqta'u salatar rajuli yana katse sallar mutum wa qala an sulaimana ya ce kuma daga suleiman kala abuzar abuzar ya ce ya ƙuta'u salatar rajuli yana katse sallar mutum idan lam yakun baina yadaihi idan ya kasance a gaban shi babu qidu akhiratir rahali kwatankwacin bayan surdin raƙumi an gane ko a nan himar ne kawo ko akhiratir rahali haka ne kwatankwacin bayan surdin raƙumi alhimaru jaki walkalbul aswadu da bakin kare walmar'atu da mace ma'ana idan mutum ya wuce a gaban mai sallah idan ya wuce a gaban mai sallah ɗaya daga cikin abubuwa guda uku jaki da bakin kare da mace ya kasance kuma babu sutura to yana katse sallar fakultu sai na ce ma balul aswadi min al-ahmar min al-asfar min al-abyad to me yasa aka bambanta baki da ja da balgi da kuma hori faƙala sai ce yabna ahi ya kai ɗan uwana sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na tambayi manzon Allah kama sa'alta ni kama yadda ka tambayi ni faƙala sai ce alkalbul aswadu shaitanun abinda aka ce sai bakin kare domin shi bakin kare shaidani ne malamai suka ce ana nuhin mafi yawan rikidewar da shaidani yake yahi komawa a bakin kare حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة حدثنا قتادة قال سمعت جابر بن زيد يحدث عن ابن عباس رفعه شعبة شعبة يدوك حديث زوج منزل الله قال يتي يقطع الصلاة ينا كاسي سلة المرأة الحائض متب لغجيا والكلب دكري قال أبو داود وقفه سعيد wa hishamun sa'id da hisham sun kawo hadisin a matsayin mawqufi akan cewa maganar ibnu abbas ce wa hammamun da hammam a an qatada sun kawo ta mawqufiya akan qatada an jabirin daga jabir bin zaidin alabni abbasin akan cewa ibnu abbas ne ya faɗi maganar shine ma'anan wa kafahu sa'idun حدثنا محمد بن إسماعيل مولى بني هاشم البصري حدثنا معاذ حدثنا هشام أن يحيى أن إكرمة عن ابن أباس قال أحسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا ثمان ياتي ندق منزن الله ياتي إذا صلى أحدكم إلى غير سترة إذا مؤلينك يسلى بعد سترة با أنغاني دكيوكو فإنه يقطع صلاته to yana katse sallarsa alkalbu kare wal himaru da jaki wal khinziru da aladai wal yahudiyu da ba yahude da maru'uwa su dai wal majusiyu wal majusiyu da ba majusi ma'ana masu bautar rana ko gumaka duka suna shiga a ciki wal mar'atu da mace wa yujzi'u anhu kuma yana isar masa idan marru baina yadaihi idan suka wuce a gabansa ala qadqadatin bihajarin ay ala rimiyatin bihajar akan masafa da take tsakanin jiwa da za a yi dan dutse misali kana zamna haka sai ka dauki dan dutse ka dan jiwa ba irin jiwa ba wanda sai an shirya sai an yi haka a'a kana kana zamna sai ka dan jiwa dan dutse a haka to dan tsawon abin da za a samu shine abin da ake nufi in ya kasance a gabanka akwai sutura daidai da wannan dan jihar dutsen to idan suka biya ba zai yi mi ba ba zai yi tasiri ba qala abu dawud fi nafsi min hadha alhadith shay'un a cikin raina ina ganin akwai wani abu ma'ana hadisin ina dan shakkar ingancin sa kuntu udhakiruhu udhakiru bihi ibrahima wa ghayra wa ghayrahu na kasance ina tuna wannan hadisin ga Ibrahim da ma wanda ba shi ba akan cewa wannan hadisin ko anya ya inganta falam ara ahadan ja'a bihi an hishamin kuma ban taba ganin wani mutum ya rawaito hadisin daga hisham ba wala ya'rifuhu kuma shi hisham ba bai ma san hadisin ba walam ara ahadan yuhaddisu bihi an hisham kuma babu wanda naga yana bada wannan labarin daga hisham yana nuhi in ba mu'az ba ma'ana wanda ya rawaito wannan hadisin ahsabul wahama min ibn abi samina ina tsammanin wahami na jingina hadisin zuwa ga hisham daga abu samina ne ya'ani muhammad ibn isma'il al-basri yana nuhi muhammad bin isma'il al-basri maula bani hashim maulan banu hashim wal munkaru fihi abun inkari a cikin wannan hadisin zikrul majusi ambatar majusi, majusi da aka yi wafihi da kuma abin da yake a ciki ala kaskazatin bi hajar shi ma wannan lafazin abin inkari ne don babu ruwaya da ta zo da shi wa zikrul khinziri da kuma ambaton cewa alade shi ma yana katsewa wafihi nakara a cikin wannan hadisin akwai nakara a ciki ma'ana hadisi ne munkar قال أبو داود ولم أسمع هذا الحديث إلا من محمد بن إسماعيل ban taba jin wannan hadisin ba in ba Muhammad daga Muhammad na Ismail ba wa ahsabuhu wahima kuma ina tsammanin ya samu dimuwa ne li'annahu kana yuhaddithuna min hifzihi domin yana gaya mana hadisin ne daga hardarsa idan kuma na mutum na gai daga harda takan iwa a samu mi a samu kuskure kishiyar in ana kallo ne ana me yake da suna ana karantawa hadisin dai bai inganta ba حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا وكيع عن سعيد بن عبد العزيز عن مولى يزيد بن نمران عن يزيد بن نمران قال رأيت رجلا بتبوك مقعدا ناغوني متون أوجن تبوك ينا زمني فقال تبوك سنن وليني in aka hada shi da gazo sai ya kasance gazo tabuk faqala yace marartu bayna yadi bayna yadayin nabi sallallahu alaihi wasallam na biya a gaban manzon Allah wa ana ala himarin alhali ina akan jaki wa huwa yusalli yana cikin sallah fa qala sai ce Allahumma qata atharahu ya Allah ka katse sawunsa me ya katse sawunsa shine ka katse tahiyarsa Allah ka sa kada jakin nan ya ƙara tahiya yace fa ma mashaitu alaiha ba'du ya ce daga wannan lokacin ban ƙara tahiya a kan wannan jakin ba jakin ya mutu idan kuma aka fassara shi da wata ma'ana ban ƙara tahiya a kan ƙawahuna ba حدثنا كثير بن عبيد يعني المدحجي حدثنا أبو حيوى عن سعيد بإسناده ومعناه زاد قال قطع صلاتنا يا كاتي سلموا قطع الله أثره ألا يكاتي سونسا معنى ألا يسا كده ما يكارة هي قال أبو داود ورواه أبو مسهر عن سعيد قال فيه قطع صلاتنا حدثنا حديثنا كرشي حدثنا أحمد بن سعيد الحمداني حاء حدثنا سليمان بن داود قال سنت حدثنا ابن وهب أخبرني معاوية عن سعيد بن غزوان عن أبيه أنه نزل بتبوك بابن شيا سبكا تبوك وهو حاج ينا ميشير تهيا أيكن حجي fa'iza rajulun muƙa'adun sai ya ga wani mutum zamne baya iya tahiya fasa'alahu an amri sai tambasa ya aka yi ga kada kawa hukun baka iya tahiya faƙala lahu sai ya ce masa sa'uhaddithu ka hadisan zan baka wani labari fala tuhaddis bihi amma kada ka ba da wannan labarin da na baka ma sami'ta anni hayyun matukar kashi ina raye kada ka ba da wannan labarin inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nazala bi tabuk manzo Allah ya sabka a tabuka ila nakhlatin a karkashin wata itanyar dabino fa qala sai yace hadhihi qiblatuna wannan ita ce alqiblan mu thumma salla ilaiha sai yayi salla yasa wannan itanyar ta kasance sutura tasu fa aqbaltu sai na fuskantu wa ana gulamun ina yaro a lokacin as'a ina sauri sauri hatta marartu bainahu wa bainaha har sai da na wuce tsakanin shi da shi da wannan itanyar tsakanin shi da suturar shi fa qala sai ce qata salatana ya katse muna sallar mu qata'ahu qata Allahu atharahu Allah ya yanke sawunsa fama kumtu alaiha ila yaumi hadha daga wannan ban ƙara tahiyar tahiya akan cinanu ba tunanuna ba har wannan ranar da nake a ciki hadisin bai inganta ba amma irin wannan hadisan ana kawo shi min babi at-tarhib amma ba a jingina shi akan cewa ya inganta an gane da kyau ko sai a ce wani mutum a zamanin manzon Allah kun san ana ba da tarhibi canza murya ake wani mutum a zamanin manzon Allah suna cikin sallah sun sa alƙibla sun sa sutura da itanya sai ga wani mutum yana tahowa kun maimakon ya bi a bayan suturar tasu sai ya bi me sai ya bi tsakaninsu su da sutura da ya wuce sai manzon Allah ya ce aka ce sai manzon Allah ya ce qata Allahu atharahu kama qata salatana Allah ya katse tahiyarsa kamar yadda ya katse sallar mu manzo Allah na faɗin haka wannan mutumin ya haɗe bai ƙara tahiya akan wannan takalmin akan wannan kawahun nasa ba hukuba akan mi akan wucewa gaban mai sallah in uwa masu girma a takaice da uwa masu girma hatsari ne mutum ya kasance yana wucewa gaban masu sallah katse sallah da aka ce wa'annan abubuwan guda uku suna yi kare da mace da kuma mi jaki kare ma baki katsewar mi ake nihi malamai sun samu saɓani wasu malamai suka ce ya kata'u ai yubtilu yana lalata sallar mutum da wa'annan abubuwan ɗaya daga cikin abubuwan guda uku sun wuce gaban mutum wasu kuma malamai suka ce a'a ai me yake da suna yan kusu ajarahu yan kusu ajarar sala yana rage ladar sallah ne kuma kusan wannan maganar ita ce mafi inganci idan ɗaya daga cikin wannan abubuwan suka biya suna rage ladar sallar mutum ne ba suna mi ba ba suna lalata sallar mutum kwata-kwata ba ne domin ba a taɓa jin manzon Allah ya ce ba in kare ko mace ko kaza suka biya a gabanka ka sake ne ka sake sallarka wallahu ta'ala a'lam inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta muna subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah